إن الحمد لله إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه الله اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم عباد الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار وبعض عباد الله إن لرسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم مكانة عظيمة ومنزلة رفيعة لم يبلغها أحد من الخلق وهو سيد ولد آدم يوم القيامة آدم ومن دونه تات لوائه صلى الله عليه وسلم ولقد أوتي شفاعة العظمى الذي اتذر عنها أولو العزم من الرسل والتي اكتسه الله تعالى وآثره بها على العالمين ولقد كرمه ربه عز وجل واقتصه بمكرمة بمكرم بمكرمات جزيلة لم يعطها لأحد من قبله من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأهل لي الغنائم وجعل لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وكتم بي النبوة رواه مسلم وفي حديث جابر رضي الله عنه وأعطيت الشفاعة متفق عليه وقال تعالى في بيان منزلته صلى الله عليه وسلم وصفاته الكريمة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم قالت عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد أشد حياء من العذراء في قدرتها وعن انس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم احسن الناس خلقا كما كان كاملا في شجاعه عليه الصلاه والسلام وعن انس ايضا بن مالك رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس وكان اشجع الناس وكذلك كان عليه الصلاة والسلام أعلم الناس بالله وأشدهم له خشية عباد الله فرسولنا عليه الصلاة والسلام هو أفضل الرسل أفضل الرسل له فضائل كثيرة ومحاسن عديدة بشر به الرسل من قبله وجاء ذكره في التوراة والإنجيل وأن له علينا صلى الله عليه وسلم حقوق كثيرة ومن حقوقه صلى الله عليه وسلم علينا طاعته واتباعه واتباع ما جاء به من عند الله تعالى والإيمان به وأنه رسول الله حقا أرسله الله إلى الإنس والجن بشيرا ونذيرا والإيمان بعصمته فيما بلغه عن ربه وأنه كاتم النبيين وأنه قد بلغ رسالته على أكمل الوجوه وجوب نصرته وتوكيله والتعجب معه عليه الصلاة والسلام والبكد على كل من يأتر له أو يسبه ولو كان أقرب كريم والاهتكام إليه بكل أمر يختلفون فيه من من العقائد والأخلاق والعبادات والمؤاملات وسائر شؤون الحياة ووجيب محبته أكثر من النفس والمال والولد والناس أجمعين ومن حقوقه صلى الله عليه وسلم على أمته أن يصلوا ويسلموا عليه كما أمرهم بذلك ربهم إن الله أو ربهم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ومن حقوقه صلى الله عليه وسلم على أمته احترام أصحابه وآل بيته وزوجاته أجمعين عباد الله حقوق المصطفى عليه الصلاة والسلام علينا كثيرا فعجوها عباد الله على أكمل الوجوه واجتهدوا في ذلك لتكونوا أهل السعادة في الدنيا والآخرة عباد الله إن نصرة الرسول ومحبته صلى الله عليه وسلم هو بالرجوع إلى الدين والتمسك بهديه وسنته صلى الله عليه وسلم صدقا وحقا تريد محبة النبي عليه الصلاة والسلام حافظ على صلوات الخمس حيث ينادى بها وابتعد عن نواهي وعمل بسنته واترك واترك المحدثات والبدع وكل ما يدعو إليها تريد محبة النبي صلى الله عليه وسلم اترك التشبه بالكفار في لباسهم وهيئاتهم وأعيادهم وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب أقول ما تسمعون إن صوابا فمن الله وإن أخطأت فمن يوم الشيطان فاستغفروا ربكم إنه هو البر الرحيم الحمد لله وحده wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu wa ba'd godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wataala muna gode masa muna neman tanyonsa da agajinsa hakika wanda Allah ya shirya shine shiriyi Allah ka shirye da mu cikin bayinka masu albarka haka nan wanda ya bata ba za a sami mai shirye da shi ba ina shaidawa da ku tare cewa ba abin bauta da cancanta sai Allah subhanahu wataala muna sake maimaita wannan shahadar akan annabinsa manzonsa sallallahu alaihi wasallam bawansa ne jakadinsa ne zuwa ga duniya gaba daya wani bishi ya tsira wanda kuma ya saba masa ya halaka bayan nan yayin wani cikin addinin Allah babu zance mafi gaskiya fiye da alkur'ani mai girma babu shirya da take shirya ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam babu shari fiye da abin da aka kaga cikin addini wanda yake amsa sunan bid'a dukkan bid'a bata ce dukkan bata makomarsa gidan wuta Allah ta'ala ya tsare bayan Allah masu albarka yau muna yin sha biyu ne ga watan rabiul awwal watan uku a musulunci hijira yau na da shekara 1447 daidai da biyar ga watan tara miladiya 2025 hutubar mu a yau a wannan masallaci na mai tarin albarka masallacin miyatti da ke wannan unguwa ta bulari nan fadar jihar gombe za ta yi magana game da kaɗan daga cikin matsayi na annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam da kuma wa'ansu daga cikin haƙoƙinsa a kanmu a matsayinmu na al'ummarsa wanda Allah ta'ala ya mana karamci da kasancewar mu al'ummarsa ne bayan Allah masu albarka cewa zan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya da matsayi mai girma a gun Allah matsayin da babu kamarsa matsayin da ba wanda ya san matsayin sai Allah Allah ne kadai ya san matsayin manzan Allah a wuce sai dan abin da ya so na ilimi wanda ya sanar da bayan sosai amma matsayin manzan Allah hakikatan la ya alamu ma ilma iya da matsayi mai girma iya da daraja madaukakiya wanda ba wani wanda Allah ta'ala ya biyewa kusa kusa da wannan matsayin a cikin halittunsa gaba daya shine shugaban halitta gaba daya dukkan wata halitta wadda muka sani da wanda ba mu sani ba da wanda Allah ya bar iliminta a gare shi to annabi Muhammadu shine shugabanta ya faɗa cikin hadisinsa mai inganci cewa adamu wa min dunihi tatiliwa yawmal tun daga annabi adam zuwa ƙasa da shi kowaye iya ƙarƙashin tuta ta inji masu sallallahu alaihi wasallam tun daga adamu abul bashir da annabawan da suka zo ta tsatson annabi adam da mutanen kirki shahidai bayin Allah da kowane managarcin mutum ya zo ƙarƙashin annabi adam to iya ƙasa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kowane ne shi wannan matsayi ne da Allah ya bashi Allah ta'ala ya bashi shafa'atul uzma wanda har kafirai yan wuta sun amfani da wannan ceton Allah zai yi fishi a kiyama fishin da bai taba yin sa ba a rasa wanda zai doshi Allah akan ya roke shi a samu sassauci hatta annabawa makusanta ulul azami dukkan su an je gare su a nemi alfarma su je ga Allah ya tsaye da hisabi kowa ya ce Allah ya fishi ina tsoron da je gare shi a yau aka sawa ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wasallama ishi ana laha ana laha wannan matsayina ne wannan matsayina ne ya je ga zatin Ubangiji ya tsuguna ya sujada yake cewa tasbihin da zai yi wa Allah to a yanzu ma bai san shi ba sai a ranar Allah zai lakana mai shi Allah ta'ala zai ce da shi irfa saltuqa wa shaffi tushaffa ka daga kanka yau ba ranar sujada ba ce ka roƙi duk abin da kake so zan baka duk alfarmar da kake nema nama ita na gaba wala saufa yudika rabbuka fatarda to wannan shine shafa'atul uzma a zuwa tsayi da mizanin awu wa nadhu al mawazin al qista li yawm al qiyamah fala tuzlamu nafsun shay'a to ma'aikin Allah shi zai je wa Allah fadanci a zo ma a san dan wuta ya san matsayinsa dan aljanna ya san matsayinsa sallallahu alaihi wasallam hakika Allah ta'ala ya fifita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan kowa daga cikin manzani har ulul azmi gaba daya Allah ya mai karamci a dukkan kan wata halitta da Allah ta'ala yi Allah da kansa ya karrama shi ya fifita shi da karamomi masu girma wanda bai bai ɗaya daga cikin halittu ba kafinsa daga cikin annabawa da manzani gaba daya abi huraira radiyallahu anhu yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ni Allah ya fifita ni akan annabawa ba ma kan gama gari mutane ba akan dukkan annabi dukkan mursali Allah ya fifita ni akan sa da wa'ansu abubuwa guda shida wanda ba manzon da Allah ta'ala ya wani farko manzon Allah yake ce an bani jawabi ulul kalim takaitacciyar kalma da za ta bada ma'ana mai yawan gaske kamar misali lokacin da wani bawan Allah ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce maza Allah yi mun wasiya ausin ya rasu sai maza Allah ce masa la taghdab karka yi bishi sai maza Allah ya tsaya a wannan kalma la taghdab abu da yake masa faradda da mirara ne kara dawo ya ce maza Allah yi mun wasiya ya rasu Allah ma'aikin Allah bai daɗa ba bai rage bai sake mai mai taɓa wannan kalma malamai sun yi rubutu har alƙalamin su ya karye akan wannan kalma suka ce duk kofar shari da ɗan adam ya samu kansa a cikinta to shi ne ji ba shi ta kaga jawamiul kalim gana na Aisha matarsa masoyiyarsa tace ya rasulullah idan naga daren lailatul qadr ko an fahimtar da ni wannan lailatul qadr ne me zan ciya me zan yi wa Allah me zan roƙa wa Allah sai manzon Allah ya ce ki ce Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni kawai abin da ya faɗa mutum Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya takaita mata wannan kuma duk alkhairin duniya da lahira ya ci wannan shine misalai kaɗan daga cikin jawabin da kare ba annabin Allah ya bashi irin wannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu na biyu yace wa nusirtu birru an taimake ni da tsoratar da abokan gaba a wata ruwaya aka ce masir da share idan manzon Allah za su yi karan batta da kafirai sai a jefa musu tsoro sama da wata guda kafin ranar yaki wannan shi kadai Allah ya wa wannan cikin annabawa yace an halattar mun ganima annabawa da idan an samu ganima sai dai a tara ta a buɗe wuta ta zo ta kone ta shine alamar Allah ya karɓi wannan jihadin nasu amma ma'aikin Allah Allah ya halartar masa da ganima da al'ummarsa gaba ɗaya sannan yace an sanya min ƙasa ban ƙasa ya zama masallaci ya zama gun alwala idan babu alhali annabawa dukkansu akwai wani gu da suke yin sallah ke bantacce wanda ba ko ina ba ba irin yadda Allah yi wa yayi wa wannan manzo da al'ummarsa yace an aiko ni zuwa ga halittu gaba daya ya qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaykum jami'an wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi bashiran wa nazira shi kadai Allah ya kowa duniya gaba daya amma annabi shu'aib wa ila madina akahum shu'aib annabi salihu wa ila samud akahum salih annabi hudu wa ila adin akahum huda wa laqad arsalna musa ila fir'aun lut ila qaumihi nuh ila qaumihi amma shi manzon Allah gaba daya qul ya ayyuhan nas ka cewa mutane inni rasulullahi ilaykum jami'a ni manzan Allah ne zuwa gare ku gaba daya yasa a wani hadisi yake cewa ba wani wanda zai ji wannan da'awa bai hude ne ko ba nasari ko ba majusi inda ya ji wannan da'awar ta musulunci karkashin manzan Allah ya ce bai imani da ita ba ba ce ya zama dan wuta ko balkiya tunda manzan Allah manzan kowa ne abu na karshe yake cewa an rufe annabta da ni wanda ba wani annabi baya ba wani wanda zai da'awar annabta da gaskiya bayan manzon Allah ya koma ga Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi yana cikin littafin muslim Allah ta'ala yayi bayanin matsayinsa abunsa da sifofinsa a cikin fadin sa da yake cewa laqad ja'akum rasulun min anfusikum hakika tabbas ya zo muku manzo daga jinsin in an karanta min anfusikum kuma an karanta min anfasikum ya zo muku daga tsotso mafi daraja mafi girma shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam azizun alaihi ma alitu dukkan abin da ya takura muku to shi ma wannan abin ya ya dami manzon Allah manzon Allah bai kawo masa ina shugabanni ku koyi darasin rayuwar manzon Allah duk abin da ya takura al'umma sa shi ma baya shi duk abin da ya dami al'umma sa manzon Allah shi ma abin ya dame shi sanne ce harisun alaikum manzan Allah mai kwaɗayi ne an ta kunu mumini an ta kunu min ashabin janna manzan Allah iya kwaɗayin ku zama masu imani iya kwaɗayin ku zama ƴan aljanna Allah ne yake faɗa ronan ba manzan Allah iya kwaɗayin dukkan mu zama ƴan aljanna ya sake cewa kullu ummati yadkhuluna aljanna illa man aba dukkan mu zamu shiga aljanna sai wanda yace ya yake ba zai je ba sai sahabbai suka ce manzan Allah waye yake sai ce man ata'ani da kal aljanna wa man asali faqad aba wanda ya mun da'a ya shiga aljanna ya gama Allah kan mana arzikin da'a wa manzon Allah sannan duk wanda ya kiwa manzon Allah shine yake tafiya aljanna to manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama iya kudai mu zama masu imani iya kudai mu zama yan aljanna sai Allah ya ce game da masu imani mai tausayi ne mai jin kai bil mu'minina ra'ufur rahim wannan yazo a rayuwarsa da yawa jin kansa har dabobi har tsuntsaye har bishiyoyi har mutane ba wanda bai ci albarkacin jin kan manzan Allah a duniya ba har dabba wata rana nana mai muna take cewa tana ji wata barewa wani mahabbi ya kamo ta an zo ficewa ta gidan bayan gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai wannan barewa take cewa manzan Allah ce ce ni manzan Allah ce maki ni tace ina ji barewa ta rayuwa manzan Allah ba manzo Allah ya fito ya tare wannan maharbi ya ce bawo Allah sauke wannan barewar ya sauke ta ce sake ta ta ce ba zan sake ta ba sai ke cewa barewa ne ke gare kina neman tanyona da agaji na sai take cewa ni sabon haihuwa ne ina da yaya kana na fito na nema musu abinci nono ya sauko na je su sha sai kai wannan maharbi ya kama ni ka nema mun alfarma ya rasulullah ya sake ni na je na shayar da ‘ya'yana na yi kwana da su na dawo ya kama ne tafi wannan maharbi mazala ce to sake ta za ta je ta dawo wacce a mazala ba ta dawo ba ice za ta dawo wannan maharbi ya sake ta ta tafi ta yi nisa suna tsaye da mazan Allah da maharbi can sai ga ta ta dawo ta ce mazan Allah na je na shayar da ‘ya'yana na yi kwana da su saboda ka na zo maharbi ya kama ne tafi da ni sai mazala ce ta kama gada ka ce ya ce mazala ai nema ba ɗan banza ba ne ba ai ba yadda za a yi da kama ta wallahi ni ma na sake ta kuma ni na shaida kai mazan Allah barewa ta nemi taimakon sai mata tanyar agaji akwai rakumi tsofan rakumi masu shi za su suka yi mitin za su yanka shi tun iya matashi iya ta musu aiki iya ta musu aiki suka ce za su yanka shi suka yi mitin ya tsufa a sai ya ji da kunnansa ya garzo ya samu manzan Allah ya raɗa masa manzan Allah ya bara kuma ya je da bakinsa kunnan manzan Allah ya faɗa masa sahabin ya ce wala ya ga lokacin da manzan Allah ya geɗa kai kamar iya jin abin da raƙumi ke sai da ya gama ya koma ke sai manzan Allah ce na masu raƙumin nan ya suka ce ga mu to raƙumi ya kawo ƙaron hukuna ya ce da ni tun iya matashi yake gunku kun bautar da shi ya tsufa ya gaza ya kasa aiki amma kun ce za ku yanka shi shi yasa ya muku tumbe ya ra'ayi ya borace muku ya kiyar da suka ce wallahi haka ne in ban da mu biyu duk duniya ba wanda ya san wannan magana saboda ka mun yadda kai mazan Allah ne saboda kara kuma nan da yau mu fasa yanka shi idai ya mutu nan kansa amma ba za mu yanka shi to mazan Allah dabbobi ma sun ci rahamarsa sun ci jin kansa sallallahu alaihi wasallam bayan Allah masu albarka mu sani cewa nana Aisha tana cewa manzon Allah kana kulquhul qur'an halayensa gaba ɗaya alqur'ani in kana so ka fahimci wani abu daga cikin halayyar manzon Allah karanta alqur'ani duk sakon da qur'ani ya baka shi manzon Allah yake sallallahu alaihi wasallam Allah yake cewa fa bima rahmatin minallahi lintalam wannan ma din sun ce za'ida ce tatimul kalamu bi ghairiha rahama ce daga Allah dalilin rahamar Allah ne tara ma hankalinsu lintalahu sahala sahalta laka amrahu ko kuma sahalta laka sahalta lahum akhlaquk muka sassautar musu da halayenka su fahimce ka Allah ya sawa sahabbai fahimtar manzon Allah ya hada masa kansu abu daya lintalahu walau kunta fazzan ghalizal qalb da a ce kai mai kaushin zuciya ne mai fishi lamfaddu min haulik ay la tafarru wa tafarraqu an da sun gudu sun tsere sun barka sai Allah ya ce fa'fu anhu ay tajawuz an ka musu afwa manzon Allah ka yafe musu wa shawirhum fil amr kuma nan gaba ka dinga shawara da cikin al'amuran ka gaba daya haka Allah yake faɗa wa manzon Allah yake zauna da sahabbai sallallahu alaihi wasallam Abbas ibn Kudri Allah ya kare da shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance mai yawan kunya ne manzala iya da kunya da abin da zai zubar masa da kima ko addini ko kusa da shi manzan Allah baya zuwa duk abin da za a ce ma da lalale to manzala iya gaba da kowa ya sa ma yake cewa bu istuli utan mima makari milakala an aiko ni domin da zama cika makin ɗabi'u masu kyau manzala iya da kunya har ma ta fi ta budurwa a da lokacin da aka sa mata ranar aure manzan Allah ya fi wannan kunya ana suke cewa manzan Allah jarumi ne ya fi kowa halayya mai kyau yake cewa iya da jarumta iya da baiwa ta bayarwa da kyauta sallallahu alaihi wasallama ya kasance ya fi kowa sanin Allah ya fi kowa tsoron Allah bayan Allah musu albarka mu sani cewa manzon Allah iya da falala akan manzani gaba daya iya da falala iya da mahasin abubuwa na gani ayi sha'awa masu yawa bashir bin rusul annabawa sun alhiji da zuwansa kafin zuwansa ambatansu ya zo a taura da linjira ambatansu ya zo a littattafa da sai gabata manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam iya da haƙoƙi masu yawa a kanmu ya bayi Allah wanda shi ne maudu'in kurba ma'aikin Allah iya da haƙoƙi a kanmu a matsayinmu na al'ummarsa daga cikin haƙoƙinsa akwai masa da'a dole kai wa masan Allah da'a ta'atu fi ma amma bayan da'a gare shi da binsa manzan Allah binsa yake wal in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni ka gane baka gane ba ka me duk dai inda an ce manzon Allah ya tabbata kai ka je aikata sannan wati ba amma ja bihi da bin abin da yazo da shi da sakon Qur'ani da hadisai daga Allah subhanahu wataala da kuma imani da wannan wa annahu rasulullah haqqan kuma shi manzon Allah ne da gaske Allah ya aiko shi zuwa ga dan adam da aljani bashiran wa nazira mai albishir da gargadi wal imanu bihi ko kuma wal imanu bi asmatihi dole ka yi imani manzala iya da katanga daga Allah ba sako ba shi dan ba aljini ba abin da ya isa kusa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai imani cewa sakon da ya isar a tsare yake ba abin da ya isa bata shi ka sake imani cewa shine cikamakin annabawa kai imani cewa a abin da ya isar na manzanci ya isar da shi bisa yadda Allah ta'ala ya yi ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik aylan tafa'al fa ma ballagat risalata abu na biyu wujubu nusratihi wajibi ne ka taimaki sunansa a duk matsayin da Allah ya baka inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nazira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziru wa tuwaqqiru wannan haƙƙin sa ne akan mu gaba daya a taimaki addinin sa a taimaki sunnar sa da duk irin dama da Allah ya baka wa ta'addubu ma'a kai ladabi tare da manzon duk inda kaji an ce manzon Allah kace sallallahu alaihi wasallam in kaji an ce manzon Allah ya ce ka saurara ka ji akwai alkhairi a ciki da kajigun da ake karanta maganganun manzon Allah to kai ladabin ficewa ta ko sauti karka daga la tarfa'u aswatakum fawqa sauti an-nabi wala tajharu lahu bil qawl kajari ba'dukum li ba'd an tahbala a'malukum wa antum la tashurun daga sauti burbushin nasa iyasa Allah ya rushe muku aiki gaba da wasiru malamai sun ce har gobe wannan dokar tana duk inda ake kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to kai la da biyu ka san me ka san gun area ce mai hadari idan ka matsa imaninka zai iya kwabewa ka yi ladabi tare da shi sallallahu alaihi wasallam sannan ka yi fushi da adawa akan dukkan wanda yake kalubalantar manzon Allah ko yake faɗa masa bakar magana wannan dole ne ka yi fushi da shi in ma ta kama ka yake shi walau kana aqrabu qarib ko da mafi kusa da kai ne in dai shi manzon Allah zai fito na fito da manzon Allah ko maganarsa to kai ma kai fito na fito da shi kowa yake wal ihtikamu ilai fi kulli amrin yaktalifuna fi duk abin da kai sabani haƙƙi ne wajibi ne kuma yi shi zuwa ga manzon Allah fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima sai kun yadda shine haƙi sai kun yadda shine alƙali sai kun yadda shine mai yanke hukunci fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairun wa ahsanu ta'wila wannan wajibi ne in an samu sabani ba fada za yi ba tali jijiyar waya za yi ba kafirta wani za yi ba ba fidiyantar da wani za yi ba mushrikantar da wani za yi ba a a dawo qur'ani a dawo sunna sai a san matsayin kowa wannan haka Allah ya dora mana matsayin na na al'ummarsa mi koyi da shi sallallahu alaihi wasallam da abin da ya samu sabani junan mu mu warware shi ta hanyar bin sa aqida ce akhlaq ne ibadat ne mu'amalat ne duka mu maida shi zuwa ga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran al'amuran mu gaba na rayuwa abu na gaba ya uwa wujubu muhabbati daga cikin haƙƙin sa wajibi ne mu kaunace shi fiye da yadda kake son kanka fiye da yadda kake son dukiyarka fiye da yadda kake son iyalanka gaba daya daga cikin haƙƙin sa sallallahu alaihi wasallam akan mu mu yi mai salati domin Allah ya fara wannan da kansa inna allaha wa mala'ikatahu yace sallu ala nabi yace ya ku masu imani sallu alaihi wa sallimu taslima wajibi ne kewa manzon Allah salati daga cikin haƙƙin sa ya bayin Allah cewa girmama sahabbansa iya cikin haƙƙin sa akan martaba su da iyalan gidansa da matayensa mu martaba su mu girmama su kamar yadda yake girmama su bayan Allah mu sani cewa haƙoƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan suna da yawa fa adduha ya ibadallah ala akmalil wujuh haƙƙin sami kokarin gabatarwa ciki kyawun yanayi mi ta kokari a wannan ne da kuno ahalul ahalu sa'ada fi dunya wal akhirah idan muna kokarin sauki haƙƙin manzon Allah a rayuwar mu to zamu zama to masu cin nasara da rabauta a duniya da lahira bayan Allah masu albarka da ƙarshe a taimakon manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama da sonsa zai koma ne zuwa gabinsa da addininsa. Tun mai da'awan son manzon Allah, to za a ga alama ta wajen riko da addini, ta wajen riko da suna, shi ne alama identity na gane cewa kai masoyin manzon Allah. In ƙaunarka da shi ta gaskiya ne, to a raya sunansa da ɗabi'unsa da halayyarsa nan ake ganewa, amma ba ta wani abu da bai zo da shi ba. da riko da addininsa da sunnarsa da ƙaunarsa ƙauna ta gaskiya da aikata aiki da sunnarta na gaskiya kana reso manzon Allah da gaskiya yi to abinda za a ga alama hafiz ala salawatu khams a ganka baka wasa da sallolin farilla wannan alama ce kai da manzon manzon Allah amma kana wasa da sallar farilla to ko ka ce kana son manzon Allah da awaci a baki kawai zalikum qawl zalika qawluhum bi afwahi magana ce a fatar baki duk mai wasa da musallar farilla to baya cikin masu kodar manzo Allah kaunar gaskiya duk lokacin da aka kira sallah aka ga gaba gaba kadi kokari kana nesantaka da abin da manzon Allah ya hada kana kaunar manzon Allah da gaske to hannu cikin abin da ya hada wa amal bi sunnati kai aiki da sunnarsa wa tarkul muhaddasa wal bid'a ka bar kagaggun abubuwa a addini ka bar bidiyoyi in dai son ka da manzon Allah da gaske ke duk abin da bid'a ne kirkirar abu ne a addini kai watsi da shi wa kullama ya tawo ilaiha da duk abin da yake kira zuwa ga bid'a kana son manzon Allah da gaske utruk tashabbuhu bil kufar kabar kamancece ne da kafirai tunda yace kalabul yahuda wan nasara in dai son ka da manzon Allah gaskiya ne to kai barambara da koyi da kafirai da yahudawa alama ce son manzon Allah haka ne ka saba musu fili ba su ne tufafinsu ka saba irin naka da nasu wa hayatihim da yanayinsu wa ayadihim da idukansu tarurrukansu irinsu birthday irinsu wane ne wane ne duk abin da su suka kawo gayyen tsiya to ya zamto ba ka yi bai shi to alama ce ta kaunar manzon Allah kaunar gaskiya Allah ta'ala yake cewa da karshe wa ma atakum rasuluhu ma dum tadullu ila al-umur duk abin da manzon Allah ya zama ku da shi ko menene Allah ya ce ku rike shi hannu biyu ku rike shi rukun da ba zai kwace ba sai ce wa ma nahakum anhu fantahu duk abin da ya hade ku hannu wannan shine doka daga Allah zuwa gare wattaqullah Allah ya ce ku kiyaye dokokin sa domin shine tsananin hukuma ne in ku saba manzon Allah Allah bane mutum Allah ya mana albarka Allah ya ba mu ikon koyi da wannan manzon mai albarka Allah ya ba mu ikon dan faruwa da dabbuwa cikin dabi'o'in sa Allah ka samu cikin masu raye sunnar sa Allah ka samu cikin mabiyansa Allah ka samu cikin tashi a tawagarsa a gobe kiyama mu yi salati mu sallama gare shi domin Allah ya fara da wannan ya fara da kansa ga wannan inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita wa rahimta wa barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma ihdil Islam wal muslimin وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك المجاهدين يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم انصرهم على أعدائك أعداء أعداء الإسلام اللهم انصر كتابك وسنك اللهم انصر كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم ربنا اغفر لوالدينا ولمن سبقنا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم الله كبام لا فيا زمان لا فيا الله كبام دمنا بالبركه Allah ka sa wannan kaka ta zama alkhairi gare mu ya Allah Allah ka sa talauci da yunwa da karancin abinci Allah ka tafiyar da shi ya rabbal alamin Allah marasa lafiyar mu ka ba su lafiya Allah kasar mu Najeriya da jihar mu Gombe da sauran garuruwan mu da jihohin mu na musulmai Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da ya dame na kicin tuno zahira da batina Allah ya kawar mana da ita Allah ka taimake mu ka taimaki malaman mu ka yi riko da hannayensu ka ba su kariya ya Allah ta'ala mana roƙonka dukkan masu larura cikin mu Allah ka yaye mana dukkan masu nema abun ka Allah kaɗa mu da shi da ƙarshe muna yi wa jagoran wannan masallaci jagoran limamai na wannan masallaci a sheik adam muhammad albani muna ƙara masa addu'a Allah ka taimake shi Allah ka ba shi tsaro da kariya a duk inda yake Allah ka cika masa burinsa na rayu sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dalilin wannan duk lokacin da malam ya hawo minbari iya yi wa al'umma addu'a wa an sama ɗiɗi kuma mutane ke kamawa domin alkhairansu saboda kamu ma wajibi ne mu masa addu'a man sana'ati kumul ma'ruf wal kafi muna yi wa malam addu'a Allah ya taimake shi manufofin sana alkhairi Allah ka tabbatar da shi a kansu kusakuran sa a matsayin sa na dan adam Allah ta'ala ka fahimtar da sai kaurace musu Allah ka sa ya gama da rayuwa lafiya mahaifiyarsa Allah ya kara mata lafiya zuriyarsa Allah ta'ala ya musu albarka da tamu duka da sauran malaman mu da wannan masallaci Dr. Abubakar Talle Idris Allah mai sa albarka Malam Ahmad Muhammad Gombe Allah ta'ala ya masa albarka da sauran kwamandojin Hizba da 'yan agaji da 'yan midiya da kowa da ne ba da gudunmawa daga ƙololi har zuwa ƙasa wannan masallaci da sauran mamu irin duka Allah ya mana albarka Allah ya biya bukatu muna alkhairi ibadallah inna Allah ya amuru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun qumu ila salatikum yarhamukum wa yarhamukum